بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأياك يا أمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a yammaci na ranar asabar 27 ga watan april shekara ta 2024 wanda ya daidai da 18 ga watan shawwal shekara ta 1445 a wannan majalisi na mai albarka da muke karatu cikin littafin wadatul ahkam abu da hamdatul ahkam na al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi idan ba manta ba kafin mu je azumi mun tsaya a babi babu qasr as-salati fi safar babi da yake magana akan kasaru da sallah yau insha Allah za mu tashi hadisi 140 babul jum'ati mala yace an sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu anna rijalan tamaru fi minbari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min ayyi 'udin huwa فقال سهل من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة wannan babu insha Allah zai mana magana game da sallar juma'a da wasu hukunce da suke da alaka da ita sallar juma'a kamar yadda aka sani ita ce idul usbu a cikin ranaku da muke da shi ranakun mako-mako to babu ranar da ta kai rana ta juma'a Allah ta'ala ya sanya abubuwa masu dimbin daraja ya alakanta su da ranar juma'a musamman mu dai a rayuwarmu ta addini rayuwarmu a mu na musulmai hadisi ya tabbata a cikin as-sahih daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa khairu yawmin tala'at alaihi ash-shamsu yawmul jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi ughbita min al-janna wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yusalli yusalli yas'alu Allah ta'ala ila 'atah wannan hadisi yana magana cewa mafi bisira da kuda rana ta hudo ta hudo ita ce ranar juma'a a ciki ne Allah ta'ala ya halicci annabi Adam kuma a wannan ranar ne annabi adam ya fito daga aljanna ya yi wannan duniya tamu sannan a cikin juma'a akwai wata sa'a guda daya wanda bawa ba zai wato muwafaka ba a cikinta yana mai addu'a yana mai tambayan ubangiji sai ubangiji ya amsa masa ya ba shi da abin da ke nema to kaga wannan juma'a juma'a wato rana ce mai girman daraja rana ce da ubangiji ya sanya abubuwa da dama na na musulunci yana cikinta hatta hatta in kun lura yayin da ubangiji ke nema ya yi mana gata yayin da ubangiji ke nema ya mana gata ya sakar mana wannan aya mai cike da ɗimban albarka اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah ta'ala sai ya zabi ranar juma'a ya sauko da ita ranar juma'a ya sauko da ita ranar arfa manzo Allah kuma yana tsaye a arfa Allah ta'ala ya saka musu dandan aya cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan saboda haka ranar juma'a rana ce mai alfarma rana ce mai daraja rana ce ta idi idi ne da na wato na sati sati juma'a tana wajaba wajibi mutum kuma ya tafi juma'a ga wanda yake baligi ne shi kuma namiji ne azzakar mukallaf wato juma'a ba ta waje ba akan mace mace in ta je shi kenan amma dai in ba ta je ba ba za a ce mace dole sai ta je ba juma'a ba ta waje ba akan yaro karami da bai balaga ba sannan kuma juma'a tana waje ba ne akan alhur yantacce ba wanda ba ke babawa ba juma'a tana waje ba ne akan almuqim wanda yake yana zaman gida yana cin halin zaman gida ba yana cin halin tafiya ba to da kaga anan duk wani wanda in ba in bawa ce da je juma'a to shikenan ya tafita ba kansa amma dai ba dole bane saboda a wannan lokaci watakila yana ya shagarta da yima wata ubangidansa aiki idan mace tace ya ta tafi juma'a to shikenan indai akwai inda ta zauna ta ta sallar juma'a babu laifi amma dai ba dole bane tunda kila watakila ta shagartu da kula da yara da kula da gida da kuma kula da mijinta sannan kuma idan a in wanda yake ba ba matafiyi in wanda yake matafiyi shi ma ba wajibi bane sai ya je sallar juma'a bal da yawa malamai suna cewa ma al-afdal a hakkinsa abin da yafi daidai a hakkinsa shine ya ci gaba da tafiyarsa kawai ya ci gaba da tafiyarsa kawai ya kasaru ina da ya sanar raka abinci raka abinci kuma ya tsaya ya ci siyasa har kurba ya kaza ya kaza ya kaza duk wannan mazala yana ya tafiye tafiye kuma ba a samu yana yin juma'a ba abin da ya fi daidai a hakkin matafiyi shine ba sai ya tsaya ya juma'a ba ya tsaya ya kasarunsa kawai wannan shi ya fi masa alkhairi kaga wannan kuma yana ƙara nuna maka cewa tafiya na juma'a ba halal ne ba ga wasu na cewa tafiya na juma'a makaruhi ne ba wani wanda ya faɗa haka a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah dan kawai ka je ka shirya ka ce zaka tafi zaka tafiya na juma'a babu wani abu da zai hana ka bal idan a sa'an da za a yi sallar juma'a ne ma tafiyar ta kama ka tafi abinka kawai ba sai ka tsaya ka yi sallar juma'a ka ba tafiyar ta riga ta kama ba za a ce wai sai da ka ga wai sai sallar juma'a zaka tafi ba sai ka tsaya ka jira a'a wannan kawai tafiya ta kama ka tafi abinka babu wata matsala akan babu wata wani wato matsala akan wannan sannan kuma wato juma'a wajibi sai an mata khutba juma'a wannan wajibi ne sai an mata khutba ba kamar sauran salloli da ake yi ba kawai za a kira sallah kawai akan bar sallah ita juma'a wajibi ita sai an mata khutba idan ba mata khutba ba wasu daga cikin malamai da yawa suna cewa ba ba juma'a amma dai duka sun faɗi cewa wajibi ne yanzu magana da ake yi shine idan mutum bai hudu ba akwai juma'a ko babu ita to da yawa dai malamai suna cewa ne wajibi ne sai an mata kuzuba duk wani wanda yake zuwa sallar juma'a da gangan ba tare da uzuri ba a cikin wanda muka faɗa muka ce namiji baligi musulmi yantacce wanda ke babawa ba kuma mazauni gida yake zuwa juma'a da gangan babu uzuri to ya yi zunubi zunubi mai girman gaske tsakanin shi da wannan da yafiya sai dai istighfari sai ya ta istighfari yana kyautata ayyuka watakila ubangiji ya ji kansa bazala ya tabbata a cikin hadisi da kisan sahih muslim hadisi daga abdullahi ibn umar da kuma abu huraira suke ruwaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakunanna min al-ghafilin manzon Allah yake cewa wallahi mutane wasu mutane su daina barin juma'a suna sakaci da isra'in zuwa ko kuma suna suka ci gaba da dogewa ba sa zuwa juma'a Allah ta'ala zai bame zuciyarsu zai bame zuciyarsu su zama wato babu wasa katsinke inda alkhairi ne tsakaninsu alkhairi sai su ji ana yi Allah ta'ala ya ba zalika to aula yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununa min al-ghafilin ko za zama cikin gafalallin mutane kowa da kowa ya faɗa ku yana tafiya ibada su aka same su ubangiji zai shafa zuciyarsu ya rufe zuciyarsu duk wani ake alkhairi ba za su rika yi ba kaga wannan wato razayi ne mai kwarai da gaske akan duk wani wanda zai zama yana yin sakaci bai zuwa sallar juma'a wannan ana magana kawai haka na fice ba zai je sallar juma'a ba balle wani kawai shi kawai saboda tsabar san iyawa a matsayin shi na malami wai zai dinga nuna wannan wai tsaba ce tsabar wato fahimta ce ai shi tsabar ya zama arifu ne ya zama wani ya san ubangiji ne dan haka shi sallar juma'a bata wajibi bata zama wajibi akan sa ba kawai ya harde ya zauna idan an tambaye shi ce ai kai ne kake ganin bana zuwa juma'a ni ina da wani ilimi khas ina da wani ilimi ke bantacce to kaga wannan duk wani wanda yake yake zuwa sallar juma'a a da gangan wai yana da awan malanta ne da wannan to shaida shi mata fadi shaida shi ma da za a yi amfani da shi zan fasiki yanzu shaida shi ba za a daina amfani da ita to balle kuma a kuma amfani da fatawarsa daga ranar da ya ce shi ba zai je juma'a ba aka ya doge akan haka to yanzu wannan shaidan shi ta fadi idan ya zama fasiki sannan kuma bai halatta a dinga tsayawa ana amfana ana amfana da ilimin da Allah ta'ala ya bashi ba saboda ilimi ne na bata duk wanda ya zauna da shi zai batar da shi Allah ta'ala ya kare to juma'a tana da wasu abubuwa da malamai ke kawowa na sharɗai malam duk bai kawo su anan ba hadisan da ya kawo ba su da ba su da yawa na ga ya kamata mu faɗi wasu daga ciki akwai magana na farko da ake yi shine wajibi ne in za a juma'a sai an nemi izinin shugaba kusan yanzu akwai wanda su aikin su kenan komi da komi za a yi su ciwo su kenan sai an nema izinin shugaba in za a yi sai an je an nema wajibi ne wannan a wasu daga cikin al'ahnaf wannan ina maganan ba wai yanzu zo in juma'a wani shugaba ya ce ka in yi ba wannan daban a kawai ni zan je juma'a wai sai shugaba ya to fili ya ce to ku yan yankin dorai ku rika zuwa masallacin juma'a idan bai ce ba kawai shi kenan sai mu zama ma gida wato ni kowa da kowa ba zai je ba kowa yanzu sai zauna gidansa ba wai kawai haka na kawai za a yi wani sallar juma'a ya ce a shi yana ganin masallaci a wani wurin bai masa ba kar a yi ko kuma haka dan zalunci ya ce ya ce daga yanzu ya hana sallar juma'a kaga yanzu ba bayan da aka iya amma kawai a'a kawai kowa da kowa ne da kunzu jama'unmu da ɗaiɗaikunmu mu ce a ai ba za mu je ba sai ya ba mu izini wannan shi ne malamai ke cewa wannan shar'i babu shi akwai wasu daga cikin malamai daga cikin ahnaf yan abu hanifa da suke cewa wajibi sai an nemi izinin liman wajen halartar sallar juma'a amma wannan wato fatawa ce wacce take fadararriyar fatawa an an kaurace mata da yawa malamai suna cewa ba sharadi bane ba wannan shine magana a malikiya kamar yadda ibnu abdul bar yake kaito maganar su da a cikin alkafi wannan kuma shine maganar shafi'iyya shine maganar hanabila ibnu hazm zahiri kuma wannan shine zabin sa kuma wannan shine didi saboda juma'a ba ta da bambanci da sallar azhar sallar azhar dan wani shugaba ce kai sallar azhar sai miki ai wato la ba ta ne makhluqi fi ma'siyati al-khaliq dai yanzu ya ce kami karmi karmi biyayya ga iyaye sai mu sai mu ta tashi ba za mu ta tashi ba sadaka idan ya ce kami sallar juma'a ba za mu ta tashi ba za mu je mu sallar juma'a mu ba ba dole bane sai ka jira sai ka jira irin izinin liman wato shugaba na'am idan aka samu shi shugaban ya zo misali ya kanje mutane daga zuwa sallar juma'a din ya ce duk wanda ya sallan zai musu kaza zai musu kaza zai musu kaza wani abu da yake da yake wato razani wani wato barazana da yake musu to wani idan ana ji tsoron fitina mutum zai iya zama yana da hujjajen ubangiji zunubin na kansa amma haka zai azahar zai azahar ba wai ce kawai shi ba zai je da an hana shi kenan sai ce a bariya wanda daga cikin magabata akwai wanda wani wani shugaba ya daure shi a kurkuku to kullun juma'a idan ta yi sai ya je shirya ya sa kaya ya wanka idan ya tafi ya san ba za a hana shi amma idan ya mutu sai ce sai su ce kuma ba kai ba a daura kake ba sai ce to ya Allah kai shi kana shaida ni ne na shaida san hada ne ga ga wannan shine shine magana sadaka ko da wani wani shugaba ya hana ka za za mu tayin azama mu cewa za mu tafi idan Allah ta'ala ya sa mun iya sallar shi kenan kuma ya koro mu shi kenan sai mu dawo saboda gudun fitina sai mu zo mu sallaci sallan sallan azhar wannan shine ma'anar ma'anar abinda wasu daga cikin malamai ake riga ake hikatowa daga wajen su kamar sal basri suna cewa abubuwa guda guda hudu kamar zakka kamar juma'a kamar haddi kamar hukunci alƙalanci yana hannun lima yana hannun shugaba su ba suna magana cewa wai idan aka yi waɗannan abubuwan kwatanta abin bai ba abin da suke magana shi ke ta cewa wani lokaci zai iya hanawa wani lokaci zai iya kawo wasu dokoki da za su shafi waɗannan abubuwa amma kaga yanzu kamar alƙalanci da haddi wannan yana da alaƙa da waninka ne yanzu kaga wani ya sha giya za ka lokaci za ka masa bulala ba saboda kai baka da iko a kansa dan yanzu misali wani ya yi kazafi ba za ka lokaci za ka masa bulala ba saboda kai baka da wato hukunci a kanka amma yanzu zakka zakka wannan fardi ne ai faralli ne wanda yake kade da kun mutane ba za ka ce ba za ka yi zakka ba saboda babu liman yanzu aka ce ba za ka yi zakka ba a yanzu da ake cikin wannan hali ai mun shiga uku ma a haka ma zakkan ba yi a ta ake sosai ba amma kuma a ce ka ai sai da izinin liman su wanda su damu da shi da wannan kamtar ko baka tarwa ba a sai Allah hana su sadaka wannan zakka wajibi ne sabcin da farali ne na aini haka zalika azumi azumi in mutakar wato an riga an ga wata za a zo wato an riga an sanar cewa jama'a su dau azumi ko da daga bayan shi shugaban ya zo ya ce ba za a azumi ba to ba za a mutana shi ba haka zalika sallar juma'a mutakar ba cewa yayi duk wanda ya zo wajen zai kashe shi ba ko zai mutu wani abu to za mu je mu sallar juma'a mu ba sai mun ba sai mun da mai izinin sa ba saboda manzo Allah yana cewa la ba'ata li makhluqin fi ma sitil khaliq amma idan ya riga muka zo muka fito ya hana mu to shikenan zamu koma mu yi azhar a zulmin na kansa zulmin na kansa mu kuma wato ba Allah ta'ala zai kawo mu da laifin kin yi sallar juma'a ba akwai daga cikin malaman malaman Yaman Muhammad ibn Ibrahim al-Wazir ya da tafi kace kam da yayi akan wannan bayanin jawazin juma'ati min ghairi imam dan akwai wasu wanda suke matsawa in kun ruwaye a wasu daga cikin masu ra'ayi shi a wasu wakan za a ga wasu ma wasu daga irin irin saloli ba ta yi saboda su a wajen su sai imam ya zo to duk babu wannan duk magana ce na rashin kan gado babu wani abu da zaka ce farali farali a kanka na ainihi ka ce wai sai liman ya zo limamin da ba sanar zuwa shi ba yanzu kamar shi wani wanda suke jira ya shi aka sanar zuwa shi sai mutum ya zo da ba da baki dai sai ran da Allah ya kawo shi kaga wannan fitawa ce fadarariya sai abu na gaba da malamai ke kawowa shine shin juma'a tana da adadi kusan shi ma wannan ya daga cin abin da malamai ke ta ƙara ma juna sani idan za mu yi sallar juma'a akwai adadin kayyadajje da shi ne mafi minimum adadi mafi karanci da sai da shi sannan za a yi sallar juma'a idan babu shi za a ce to shi kenan ko guda ɗaya ne ba a kai ba sai ce to kai in koma gida kawai ai mu kai ba mu malikiya a wajen mu ba ma sharɗanta abin da kuma shahuri a malikiya ba ma sharɗanta adadi ke bantacce ba ma sharɗanta adadi ke bantacce amma muna cewa jama'a ne muna cewa dai a samu jama'a wannan shine mashhuri akwai magana sha biyu za mu zo mu magana akan ta amma mashhurin mazhabin malikiya ba ba cewa akwai adali ke bantacci sai dai mu ce dole a samu jama'a idan ka duba irshadu salik na al-askari yana cewa wa jama'atin yumkinuhum al-maqwa bihi min ghairi adadin mahsub yace ya kamata a sami jama'a wanda za su iya zama a garin kuma a ba tare da adadi ba jama'a ne aka kira jama'a to kaga jama'a ba da adadi in ka jama'a wani abu ne uku hudu biyar goma sha biyu arba'in hamsin wannan duk jama'a ne kaga abun bai warkar ba kuma irin shi ne daga khalil khalil mai mai muktasar na malikiya mu da yake cewa wa jama'atu tataqarra bihim alqarya yace a samu wasu jama'a ne wanda za a zama an samu ƙwarya-ƙwaryan alƙarya gari ko anguwa sun zama anguwa su ma to inda za su zama anguwa to shi ke juma'a wa jama'a kansu kamar alƙarya kamci abuwa alƙarya gari haka wata ya ƙauye ko karkara irin wannan a to kaga shi ma wannan kaga bai baka wani bai baka abin da dai kawai suke isa suke faɗa haka shine ta yadda wai zai zama suna cinikayya tsakanin su suna saye da sayarwa suna cin abinci suna rayuwar su wane yana baduku ne shi wane yana mahauci ne shi wane kaza wato kowa ne yana biya mu juna bukata kuma ana rayuwa a haka wannan shine abin da malikiya ke faɗa to a gaba gare bai faɗa rashin faɗa adadin wannan zai zama akwai iskali saboda babu in ka ce jama'a zai iya ɗaukar mutane 100 zai iya ɗaukar 50 zai iya ɗaukar 40 zai iya ɗaukar mutane 10 ba duk wanda zai iya ɗauka shi sa sai ka cin malamai a cin malikiyan suka ce a to mu ɗauki 12 12 wai mu ɗauki 12 12 daga na jama'a ke farawa shi ma dai wannan ra'ayi ne gaskiya to me yana 10 me yana 7 me yana 9 duka wannan kaga abu ne wanda yake ra'ayi shafi'iyya da hanabila wasu suke cewa a sai an kai arba'in sai an kai arba'in daga cikin in ka duba shi malamin malam yahuza wanda ya fi sahu da wani cikin askari shi yana cewa arba'in zuwa hamsin haka shi ma kamar ya karkata ma wani ra'ayin yana ganin a ce da ya arba'in hamsin haka to amma su shafi'iyya da hanabila su suna cewa arba'in haka suke faɗa to shi ma dai wannan in ka fuskar dalili za ka gani babu wani dalili guda ɗaya ɗaya da za ka ce akwai shi al'ahnaf daga ci su akwai abu yusuf alkhazi da al-tahawi kuma wannan shine ra'ayin fuqaha al-kufa malaman kufa ba kusan baki daya sufyan ibn sa'id al-thawri shine ra'ayin hasan ibn salih ibn hayy suna tafi cewa dole a samu mu guda biyu a samu liman daya akalla kenan kaga su uku kenan a samu mu guda biyu a bayan liman sannan kuma a samu liman daya wannan kuma riwaya ce daga imam ahmad amma ahmad shi ma ya da wannan ra'ayin ɗaya daga cikin abin da ake rawaitowa daga wajensa cewa shi ma mutane uku za su iya yin sallar juma'a kuma wannan shine zaɓin shekul sa'ib taimiyya shekul sa'ib taimiyya wannan shine zaɓin sai ce dole a samu guda uku shine zaɓin shek abu aziz ibn bas wannan shine zaɓin sa wannan shine zaɓin muhammad ibn salih ibn ifaimin wannan shine duk zaɓin sa sai magana ta zahiriya su zahiriya abin su guda biyu suka ce su ce guda biyu kawai daga liman sai ma mun sa guda ɗaya kuma ibn rushd al-hafid a cikin bidayatul mushahid ya yi kaito wannan magana yace wannan shine maganar ibn jarir at-tabari abu ja'far ibn jarir at-tabari manan baban malamin mai tafsiri ya ce su abin da suke cewa shine in kan aka samu mutum biyu kawai shike da za su yi sallar juma'a su saboda sallar juma'a a wajen su ba ta da bambanci da sallar jami'i sallar jami'i ai akalla mutum biyu suke yi dan haka dan me za ku ci mutum uku ina ku samu mutum uku ku da kuke cewa mutum uku saboda haka suka ce su suka zaba haka kuma wannan shine zabin Muhammad ibn Ali ash-Shawkani daga cikin manyan malamai mushtahidai da aka yi a zamani na baya kaɗan haka mai yanar al'autar shi ya ce wannan shi da zaɓinsa shi guda biyun nan saboda mai saboda wannan shi ne mafi karancin abin da yake halatta mutum ya zambi da aka ya halatta to kaga ya ce guda biyu shaukani bai yi magana ba guda biyu namiji da namiji ko ko namiji da mace ka ce guda biyu ka ce guda biyu ana jami'i ba ana yin tsakanin mata da miji ba to in ta ce ta ce ta yi sallar jami'i shi ma ga mijinta kawai sai ya juya ya mata hudu ba to magana ce gaskiya abinda gaskiya ne na fi karkata zuwa gare shi kuma da yawan malamai suka fi karkata zuwa gare shi ne wato sallar juma'a tana zama wajibi ne in ka samu mamu guda biyu da limamin su guda ɗaya cikin da uku dalili akan haka shine kamar da ibn taymiya da sauran malamai suke faɗa shine ai ku da kuka ce wannan ba ta da bambanci sallan jami'a akwai bambanci sallan juma'a tana da hurba kuma hurba wajibi ne a sallar amma sallan jami'i ba wajibi ne sai an mata hurba ba to shi kuma sallan hurba shi kuma hurba in za a yi wajibi sai an saurara to idan za a saurara kuma wajibi sai an samu jama'a da za su saurara hurban nan to mafi karancin jama'a su ne mutane biyu kuma ina an fahimci ra'ayin su ibn taymiya saboda haka to mafi karanci a ce mutane biyu za su iya sauraron hudba guda ɗaya kuma yana shike hudba shi liman an samu uku shike yana gama musu hudba sai ya juya ya sallarsa babu laifi wannan kuma kaga ra'ayin yafi yafi gewayewa gaskiya ya fi dama dama amma a ce sha biyu a ce arba'in a ce hamsin ai abin ya zama wato bai da wani iyaka to da abu da kuma bai da iyaka a shari'a to gwara ka ɗan sako kasa kasa to amma a ce kuma guda biyu to bi kuma wannan akwai an tsananta kwarai da gaske sha uku ya fi zama wato tsakatsakiya sannan daga ce abinda malamai duka suka yi ijima'i akan fatawa da shi shine juma'a ana samun ta ne a alƙarya daya alƙarya guda daya gari daya amma gama guda daya inda ake rayuwa to juma'a ana samun ta ne wato guda daya masallaci da ake samu da juma'a ba a samun juma'a kawai ko da lungu ko da lungu a ce gobarin mun ai mun isa min sallar juma'a malamai wannan ijma'i ne nasu ba ba wai wani ba wai wanda ya saba ba amma kaga yanzu sa zuciya ya biya ya gewaye zukatan muna da madin mun da wannan sunnan ta zama ba ma ijma'i ba wannan abu yana bada mamaki kwarai da gaske yanzu ko ina aka je loko mutum zai iya wani waje ma za ka ga a su kasa al'umma wajen da suke rayuwa don dole suke rayuwa saboda ila wani kasanyi ne ko akwai wani fadama a wajen in za ka zo sai ka ta haka haka da wando da sauransu amma insha Allah kawai a samu dan mai kuɗi an mashi magana ya gyara masallacin kawai sai a ce shi kenan gobe a sallar juma'a ko jibi a sallar iha iri a wajen wani kuma ka ka san zuciya ne kuma bincike ne abin da ya nuna a Najeriya ne ahli sunna su suke wannan tsiyar dan wannan tsiya ce ba alheri ba ahli sunna su suke yi gaskiya galibi sun wato iyayen na gargajiya su ba ruwansu wani suka samu zuwa ma da karfe biyu nan to nan suke zuwa har su mutu kuma ba sa zuwa su zo da samun masallaci biyu wahalar shi kuwa in ana ya kasa tun ana ya kasa har daga bayan mutum ya ɗan samu kekensa haka ne zai ta zuwa zai ta tafiya cikin rana haba abu muku kawai kai da yantarka da komai kuma ka zo kana kawo bida a addini a wannan gaskiya ba daidai bane abinda muka saba da yawa malami suna cewa idan aka babu wani dalili da zai sa a sallar juma'a a masallacin juma'a na biyu aka yi to sallah ta biyu a masallacin ta biyu in kai sallar ta ɓaci wannan shine fitawa na malikiya su kansu shine fitawa na wasu malamai da yawa malikiya a hanaf in ka je kalmar mudawana in ka je kalmar al-ma'una na al-qadi abdul wahab da zaka gani kenan ana cewa idan ka sake ka je ka sallah a inda yake sallah masallaci ne da bai dace a bude shi ba aka je aka bude na juma'a kuma wannan haramun ne kuma an kai babu sallah ya kamata kware a kula da wannan saboda abin mai kara fatsan baban za ku lura sai lokacin da aka korona lokacin da aka korona sai aka ce to inda aka yi dan kamsa salawat ma ko wani abu ku dai sallar juma'a kuma ku dinga dan idi a wajen to wani ba daga cikin daga cikin abokan mu wasu ba tun da aka ce su sallar idi shi ke nawa daga wannan lokaci duk shekara sai dai mu gari kawai sun kira mutane sallar idi saboda allah sallar idi yanzu duk da sallar juma'a ita kata in an za a sallar juma'a kai ba kana ganewa a gidanku za a dan gyara kirki za ka ga wato an musa maka an kunda maka ta da wuri an maka wanka an samu an samu kaya kun sa kaya kun tafi za ku zo da tsaraba ranar amma yanzu da an cire shi da ka je Allah Allah kuje shi kenan an dawo an dawo an dawo to sallar idi da can haka za a samu ba mota ake da shi ba yan masu tifa masu manya-manya motoci ranar to dole fa kowa ya je samun ta kama shi wannan shi ne sadaka shi na wannan rana za a sa yara duka ana tafiya a cikin hankali ana da yi ana ibice-ibice in an zo wani ya ganku wani minti ko wani abu ya wurgo muku haka wanda ya ci tafi inda ya samu ya samu ana yi ana jin daɗi amma kawai yanzu duk an zo an hana shi duk an zo an hana sannan idi an ce sai dai a masallaci ba musalla ba kaga duk babu kasashi sannan juma'a kuma yanzu kowace loko bayi ake kowane ne kuma babu dalilin za ka ce kai abu zaka da alimin ilimi ka ce kai ma sai ka zama liman da yawa daga cikin malamai ba limamai ne ba su imam malik inda da kuke ji ana faɗa da yawa ko da yawa su sun gama rayuwarsu ba zama limamai ba dan me zaka ce kai ka zama liman a masallaci wane ne kai kai ba ba maliku ba kai ba kowa ba ibn taymiya ka ga yamin inda inda aka taba cewa inda aka taba cewa ga masallacin shi ya jima yana yi har ƙarshen rayuwarsa ya dai wani wasu lokuta amma kuma ba bi da wamma ba amma saboda saboda san zuciya mu yanzu mun mun dage kuma yayin da aka ce aka ce mu daina kuma muna baka magana muna cewa dan me za a ce a daina in kun duba akwai ahalla awali a Madina ahalla awali tsakanin su da masallacin matsala na Madina mil ne mil uku akwai wanda suke zaune a Zulhulaifa wanda suke zaune a Zulhulaifa tsakanin su da masallacin manzo Allah mil shida ne wasu su da yawa idan suka zo shi za ka ji an ce idan aka zo ranar iri ta hadin juma'a idan suka fi zaci dokar ku dawo saboda akwai wahala saboda haka idan har ya zama ire-iren waɗannan mutane ahalla awali da kuma wanda ce bulfulaifa suna zuwa sallar juma'a haka nan duk wato zafin rana duk kuma nisan wajen suna zuwa suna halittar sallar juma'a to don me mu yanzu za mu je mu ce kawai da ɗan tattake kaɗan kawai a ce kawai ai nan ma akwai wacce a loko can ma akwai can ma akwai can ma akwai kusan ko ta ina akwai kawai kaga wannan abin muna muna ne ba mu jawo kan wani fitina ba san me zamu ga ubangiji idan aka je ba gaskiya dalilin da yasa sa kawai da malamai ke halattawa in ya zama ya kama a a wato isa sallar masallacin juma'a da yawa shine zama an sami wato karancin waje ga kuma jama'an kullun suna ƙara karuwa wanda kuma kaga wannan zahira ce akwai ta to amma ko da akwai amma kuma ita kuma larura ana kaddara ta ne da daidai ruwa ne tsaki kai zama yayi yawa akwai masallacin da za a iya cewa ko masallacin kaza masallacin kaza masallacin kaza a rushe su rika daya babba shi ke mu je mu rika zuwa amma ba daidai bane a ce masallaci kawai sahunsa a cikin masallacin ba su ta yan kwayanni ba sai a waje da a cika mutane da a cika titi saboda duk an ba kowane lokaci kowa ya je masallaci wani ba daidai bane haka malamai suka ce in kuma aka sami wato fitina misali ana rigima shi wani ya ce shi kullum na juma'a zai dinga zagaye zagayen farin kyallarsa ko kuma in aka zo fasa baki ake kaga to ai kawar a rabu shi ba wannan za iya za iya hakuri a hakura da juna sai hakura da juna menene ya zafi sai hakura da juna a hakura da wani ya zo ya yi bid'a shi a samu wani ya masa raddi ba shikenan ba a samu wani ya masa raddi in shi lokacin karatunsa ya yi ya je kusurwa masallaci ya waje kul dalilansa ni ba lokacin katuna ya yi kusurwa masallaci zo waje kul dalilaina in za a rigima shi kenan sai a ce araba kuma amma kar mu zama wai dan an yi rigima a ce shi kenan bar a ji araba wannan ba daidai bane idan za a duba malamin mu a dr muhammad kani yana da littafi da ya akan wannan matsalar a addai kira shi addiba da fi bayanin hukumi ta'adudul juma'ati min ghairi haja wannan littafi da ya yi akan haramcin a wato yin masalatin juma'a da yawa a cikin ma hada masalatin iri da ya magana a kai wanda ya yi magana wasu daga cikin ahalin sunna kuma suka nemi su kushe masa akan wannan magana a wannan sati malam ya fito da wannan littafi ya yi lacca guda biyu akan akan wannan matsala kuma ita gaskiya in ta zo ba kana ba ana duba kasara ba ne ba waye kawai kowa ya bi ra'ayinsa a kowa zai zo ya sako ne in dai mun yi da mu ahalin sunna ne kowa zai sako ya bi ra'ayin sunna ba ne wannan shi ita ce sunna al-mustamirra sunna wacce take ta ci gaba tun bayan manzo Allah har zuwa magabata da abin da ta ci gaba ke da ba a yin sallar juma'a a waje je ko ina kowace loko a ce bari in zo mu sallar juma'a da dan me zan yi haka saboda kawo in kawo sabani kai in kawo rikici ma al'umma wannan ba daidai bane a sai maganan wato yaushe ne lokacin wajabcin sallar juma'a na ga malam shi ma nan ya kawo lokaci amma dai wataƙila muku za mu sake yawar ka bayani ijma'in malamai sun tafi akan cewa waqtul wujub na sallar juma'a shine lokacin sallar azhar bayan zawali akwai magana cewa sallar juma'a ya halatta a yi shi da hantsi na ce da hantsi yana nufin lokacin sallar idi ko kuwa kafin zawali kaɗan ya halatta ko bai halatta ba wasu daga cikin malamai sun yi magana akan cewa ya halatta kamar imamu ahmad hanabila wannan shine mazhabansu da wasu daga cikin malamai za mu zo insha Allah akwai hadisai da malam zai kawo na karshe da na kusa da na karshe zai yi magana kan lokaci insha Allah za mu jinkita wannan lokaci wannan magana saboda matsala da aka samu akan wannan a shekarun baya abin da ya tabbata shine dai ya halatta ya halatta a yi sallar juma'a da hanzi kuma aka sallar juma'a ba za ka ce wai in azhar tayi wai ai ni zuciya yana min kaikayi wani jin saki sallar azhar wannan kai kaje amma da sallar juma'a ne ya tabbata magabata suna yin da hanzi kuma insha Allah idan muka zo za mu sake yin magana kan wannan saboda a fayyace wasu abubuwa da da can wasu daga cikin malaman sun dau matsayi sun ce malikiya ce asahul mazahibi dan haka malikiya ta ce ba za a yi ba to kuma da ba kai inda ka san mutane ba su daure kansu da malikiya ba dan me zaka ce sai abu malikiya nan dole sunna ta ta tabbata cewa sallan sallan juma'a ana yin ta sai lokacin sallar idi hadisai da yawa sun zo akan wannan insha Allah za mu zo mu magana akan ta sai abu na gaba da za mu magana shine hukuncin yin darasi kafin juma'a kuri hudu ba da ake yi da yin wasu darasa da ake yi kafin sallar juma'a cewa kafin liman ya zo ana zaune kawai wani kawai sai tashi ya dinga ya dinga buku wa'azi wataƙila in kafin ji ƙar'ani za ka yi ma ranar ka kasa yi in azkar za ka yi na juma'a na juma'a ana buƙatar azkar azkarun khasa kai kai kai abinka amma ya tashi ta wa'azi to wannan shi ma akwai akwai abu kan wannan kuma shi ma kaga wannan a galibi wannan shi ma dai a masashin ahlus sunna ake samu galibi a wasashen ahalar suna ake samun wannan waɗannan abubuwa kawai mutum tashi ta yin wa'azi to shi ma wannan akwai hadisi ne da ya tabbata a cikin sunan abi dauda sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah ta hanyar amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi amr ibn shu'aib daga babansa daga kakansa amr abdullahi ibn amr ibn al-as yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha an shira'i wal bay' fil masjid manzo Allah ya hana ciniki saye da sayarwa a masallaci ya hana wa an yunshada fihi dalla kuma ya hana mutum ya wato ya wato inshadin dallarsa wani abu da ya bace ya ce to shi ba wani abu ya bace masa bai gani ba a sai ya bari ya gaya wasu kwamitin masallaci ko wani abu baka wata idan an gani to a sanashe shi amma kar ya zo ya ce to ya ku jama'a akwai kaza akwai kaza cigiya nan cigiya bai halatta ba wa an yunsha fi shi'run kuma haramun ne maza Allah ya hana mutum ya zo ya rika yin waka a masallaci wannan waka ana maganar waka wacce take na haramu ba waka wacce take zaka tarki musulunci ba in za a tana Hassan bin Thabit ai ya kasance yana yin waka sa a masallaci kuma Allah bai hana shi ba wannan waka kaga ana maganar waka ce wacce take ta haramu sannan kuma sai ya ce wala ha an takhalluq qabla as-salati yawm al-jum'ati sannan manzo Allah ya hana ayi zama ayi da'ira ayi ana darasi kafin sallah ran juma'a eh yace kafin sallah ran juma'a haka wannan hadisi hadisi ne hasan hadisi ne hasanul isnad saboda shi wannan silsilatul isnadiyya malamai suna tabbatar maza da ya fudi shi amma saboda shi amr bin shu'aib ana bihi an jaddihi wujada ce samu asali abu ne samu sahifa ce samu na kakansa ya dan ji wani bangare na na hadisan kakansa amma ko ba duka ba saboda malamai suke cewa wannan hadisi yana cikin daraja ta sama ta hasan to wasu kuma imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan shi ma da sauran malamai duka sun karɓi wannan hadisi a wasu daga cikin malamai suna kokarin wace wasu daga cikin masu wa'azi wanda suke dage ba sai sun yi waɗannan kuɗi da sauransu suna kokarin kawo wasu dalilai da zai sa su kawo da asalin ma'anar wannan wannan wannan hadisi to bari in kawo mana magana na shurra manyan manyan malamai da suka yi ma wannan hadisi sharhi saboda san me ake nufi daga nan sai a yi magana kan ya halitta ko bai halitta ba akwai imam al-baghawi a cikin sharh sunna da ya tashi a wannan hadisi cewa wa fil hadisi a wannan hadisi akwai karahiyatu takhalluqi tahalluqi wal istima' akwai haramcin mutun yazo ya da'ira ya zo a taru qabla salati kafin sallar juma'a li mudhakara saboda ayi mudhakara ilimi ba shike ba shine ba dai bal yashtaghilu bizikri kawai abinda ake so shine kowa ya je shagalta da zikiri kawai a wannan rana was salati ya shagalta da sallolinsa da zai yi kafin wannan rana kafin kafin sallah din wal insati bil khutbati wal insati lil khutba kuma ya shiru yayin da aka zo a yi khutba ya shiru ya saurari khutbar sa sun mala ba sa sanan babu laifi bil ijtima'i a taru wa tahalluqi kuma ai da'ira ba'da salati bayan sallah din amma dai ka musalla bai halatta ba fil masjid a masallaci wa ghairi ko wata masallaci yanzu wannan kaga fasara na Imam al-Baghawi babban malami ne bada shi akwai al-Imam al-Khattabi Imam al-Khattabi daga cikin wanda suka fara yin sharhi ya fara yin sharhin malami ya daga cikin malaman karni na hudu wanda suka fara yin sharhi na littattafai na sunan ya littafin ma'alimin sunan nashi yace wa inna ma kuriha al-istima'u an ki mutum ya taru qabla salati kafin sallar ilmi ya dinga bada ilimi wal muzakara ko a dinga muzakaran ilimi wa umira an yushtaghala bis salati kuma aka ce a shagalta kawai da sallah wa yumsata lil khutbati ay shuru saboda a saurari khutba wa dhikri a wannan a ta zikiri a wannan rana amma ka ba mutum kawai haka ne ya zauna ce zai ta zai ta yin wa'azi ba wannan kaga wannan kuma shine fatawa na al-lajnatu da'ima wannan shine fatawa ta al-lajnatu da'ima al-buhuth wal ifta wanda imamu Abdul Aziz ibn Baz suke wato yake shugabanta manya manyan malamai su al-atifi da sauransu da aka musu wannan fatawa sai suka ce wannan ba sunna bace mutum ya zauna ana yana yin darasi kafin khutba a masallacin juma'a ba daidai ne ba wannan kaga bin bas kenan wannan kuma shine fatawa na al-albani wannan shine kuma fatawa na ibnu utaymin kana da wani mustahidai ne a wannan zamani inda ya wuce wadannan babu da su wannan duk fatawa su kenan cewa a daina yin wannan abubuwa ba daidai ne ba kun ga sunna ba eh wato ko baka ce zaka sunna na fa ita fa ba ba a yi tafi daga raji fa wallahi sai an maka karatu kwarai da gaske haka zalika sallar idi ma za ka ga yanzu sallar idi kawai sai ga za a yi sallar idi ana wato sallar idi tun da kafin da kuka fito in kun lura kuna kabar bari kun je fito na kuna kabar bari ko hina wani lokaci ba a cika tsayawa da wai kafin sallar idin ba amma kawai wani sai ya zo ya dauka kawai ana ana ta hure hure ana kokarin speaker ta kawo kawai sai in ta kawo sai fara wazin sabon sa menene haka wanda ba sunna bane sallar idin da ba ba a san ma a tsaya su hutu sai an gama sallar sana'a ko duban ba ka kida kuma sai ka zo ka zo ka zauna kuma ka fara wani duban kafin da bayan haka wannan duk ba daidai ne ba akwai daga cikin almajiran shi rasa albani akwai muhammad musa nasr ya da littafi da ya akan wannan al-lum'atu fi hukmi al-ijtima'i lid-dars qabla al-jum'a yayi magana hususan kan wannan ya kuma ya kuma wato cimma macimman cewa bai halatta ba wannan ba sunna bane ba sunna bane kaga wannan wannan hadisi akwai abu guda biyu da ya kamata a lura kaga waɗannan abubuwan da duk mazala ya faɗa a baya ya faɗi cewa kar ai kaza kar ai kaza a masallaci wannan ya ya shafi abu guda abu guda biyu a cikin masallacin da ake sallar juma'a din to bai halatta kai wani abin da za ka yi wanda zai shagaltar da kai daga sallar juma'a sannan kuma ko da ma ba a cikin sallar bane ko a wajen masallaci ne bai halatta kuma kai wani abu wanda zai kange mutane daga zuwa sallar juma'a ko su yi sammako ba bai halatta ba kaga wato shi hukunci cikin sallam cikin masallacin yana da hukunci guda biyu kowanne ziki kowanne karantarwa za ka yi kawai ka zo ka a baka kucera ka zauna ka kira karantarwa irin wannan da muke yi in dai ran juma'a ce bai halatta a yi ta a wannan masallacin ba kowanne iri ne kuwa saboda me saboda wannan dilatul iqtirar da malamai ke faɗa wannan wasu awwa da mazalla ya zayyano su tun ba a kaza a masallaci ba a kaza a masallaci sai ce kuma ya hana a riƙa yin kaza kaza kaza kaza ran juma'a sau da karar juma'a a dai masashin juma'a to ba rana ce ta za a karatu ba za a haƙuna ne ba za a karatu ba a wannan rana sai inda ruwa ta kama sannan kuma banda wannan idan a wajen masallaci ne misali kamar irin na masallaci kaga ba juma'a ke ba to wannan kaga shi ba a ce masallacin muke ba to amma shi ma malamai an ce sai a duba illa kuma idan muka za mu kuma za mu karatun karatu ne wanda nake ba zai dan taba zuwan masallaci ba kawai za a ɗanyi wasu abubuwa ya ɗan mutu sha tashi wani malamai suka ce babu laifi saboda wannan a cikin wani wuri ne wanda muke nesa da masallaci sai mu zo mu zauna mu yi abin da shi ma ba zai kange mu daga zuwa masallaci ba shi ma idan ya zama ya kange mu daga zuwa masallaci ko sammakon mu shi ma wannan hannun ya shigo amma ya zama bai hana mu to wannan babu laifi kaga kaga babu laifi ran juma'a dan an ce wani zai je makaranta ko wani yana da lecture ya ce ba zai je yi duk wannan babu laifi wannan ba ba shi ake magana ba ana maganan wani abu da kan yake zuwa masallaci ko kuma ya zama kana cin masallacin inda za a yi sallar juma'an kanta inda za a yi sallar juma'an shi kanshi masallacin ka zo ka fara yin wani darasi duk ka buka ka ka dinga kawo mutane ta shi saboda shi a wannan rana kamar da muka faɗa abin da ake bukata shine mutum ya ta zikirinsa ko ya sallar katin qur'ani ko tun daga lokacin da ya je ta sallolin sa na bilbili abin da Allah ta'ala ya ga daman masa ko kuma ya rika yi musu abubuwa dai na alkhairi amma wannan duk kawai mutum ya zo ya zauna haka kawai ya zo ya zauna fifififi shi ke ya fara ita wa'azinsa wannan duk ba daidai yayi ba kuma da an fara dole haƙura saboda wani wani kasan yake wani kasan yake ba da labari ai duk zikirin da kake yi da zarar ya fara ba da wani labari sai ka tsaya ka ce me yake cewa ne sai ka fara tashi dole so akwai distraction gaskiya to kuma a wannan ranan babban abin da ake so shine ka yawaita wannan zikirin ka yawaita in kun lura hatta bayan juma'an wato hayya na sunna ce bayan juma'a kafin ranar tafa da ga jama'a ko ma mai mutum ke yi ya bar gida ya tafi saboda ya zauna bai son surutu a dai ci gaba da wannan zikin ya sai samu dai alfarma wannan rana amma duka ka dauke mishi wannan lokaci amma ni ya hana ka biya kuma wallahi ba sunna bace ba duk wani abin da suke kawowa ba ba daidai ne ba akwai abin da suke kawowa daga cikin dalilan wanda ke halatta musu daga ciki akwai maganan abu huraira abu huraira ibn abi shayba yana ruwaitowa daga wajensa yana cewa shi idan aka tambaye shi wani abu na ilimi yana bai gushe bai na bada hadisi halli man ya fito kaga wannan ba hujja bane na farko dai in wannan ya zama dalili ne ma to ba da hujja bane dan baka cewa maganar sahabi ka dauka ta akan maganar manzon Allah wancan hadisi ne wannan kuma maganar sahabi ne bai sani ba kenan wataƙila to balle ba wannan bai mai ba ana magana ma kan da'ira ne ba abu ne ba cewa aka yana da'ira yana kafa ba wato a majalisi na karatu ba cewa aka yi ba zai kushe ba idan wani dalili ya gaba da ilimi ya zama ya ayyanu in an tambaye shi wani abu da ilimi zai bayar kana gefe kana katun qur'anin ka kawai wani a gefen kai ce to malam wannan me fasara shi ba sai ka bashi fatawa ka ce ai akwai hadisi kaza me matsala a wannan ko wani irin shi da Abu Hurairah ke yi amma ba wai zama yake kawai a bashi kujera kawai ya tawo ya ta magana ba a wannan ba daidai ne ba wannan ba zai zama daidai ba kuma wannan duk wanda yake yace wannan ba hujja bane inda dai kawai malamai ke faɗa shine idan ya zama akwai wani abin da yake ba zai yi jama'a su san da shi ba kamar wani cuta ta fulla kamar wata annoba kamar wani abu da aka gado cewa al'umma suna bukatar su sani kuma a daidai lokacin da aka taru an suka watsa ba za a iya hada wannan jama'an ba kaga wannan haja muliha kenan kaga sai a gaya musu idan aka gaya musu shi ma kuma ka zama sunna a bukata ce to jama'a fa mun ji labarin cewa akwai wasu baki da suka zo suna cewa su ga Allah lafiya ne mun yi bincike mun gaba ba jami'an lafiya bane kaga wara gaya mutane amma kaga wannan ba matsayin sunna ba amma zaman sunna wani har idan muka je masallacin shi zamu sallah sai ya ce mu zo mu furgo ba muka ce ba za mu yi haushin to wannan shi ne dalili kawai mu saboda su ba sunna bace gaskiya kuma wannan fahimta muna nan akan ta saboda da yawa daga cikin malaman mu sun bada fatawan cewa ba daidai ne ba in kun lura mu ma masallacin mu na ahlus sunna wanda wasu daga cikin su na almutala can ma ragadan kaya za ga kusan duk ba a yi amma kai kwana kwanan sai ka wasu daga cikin kawai yan uwan mu eh sai kwana kwanan wasu daga cikin yan uwa kawai sai ka sun zo bayan gama gyara masallaci ga masallaci ya yi kyalli kuma ce shi sai ya yi wazi ba daidai ne ba kabu sunna wannan shi ya fi daidai abin sunna din shi ya fi daidai wato ibn mas'ud yana cewa mutum ya tsaya a kan sunna ya fi akan ya rinka zurmkawa cikin bid'a wannan duk ba daidai ne ba lokaci ya mana farko da yake sunna to masha Allah to masha Allah to sai magana na gaba da me ake ake riskan juma'a malar da bai kawo shi ana bashi za ku gade wasu abubuwan da ana kawo su saboda a da ya kara gaggawar fa'ida jimhurin malamai abinda suka tafi a kai shi ne juma'a ana riskanta ce da ruku'i da ruku'i zuwa kuma har zuwa lokacin liman zai sallame idan ka zo ka samu ruku'i bai riga ya dago ba ka samu ruku'i da liman to shi kenan mutum ya samu juma'a in ana sallamewa sai ya zo ya kara raka ɗaya idan ya samu sujada ne kawai to wannan ana sallamewa sai tashi ya kawo rakawar ka a hudunsa bai samu juma'a ba a zahar zai tun daga lokacin da ya samu wato sujadarsa ko ya sami tahiya to daga wannan lokaci zai kulla aniyam a zahar zai ba juma'a ba amma dai kare ya tara tsammani wannan sujada ma kaga wani zai ce ai shi kenan ya buka tsakinsa ya ce ya rasa a wani ba daidai bane saboda kawai ka zo ka rasa raka'a kawai ka ce wa bari ka jira liman zuwa ka saboda ya rasa raka'a akwai shi a wannan raka'a ta kuɓuce mana wasu ya jira liman tsaye abinsa a kai ta kokari ka bi shi baka sani ba wannan ladan ko shi ne banka ma baki da a wannan rana ka bi shi watakila wannan shi ne babban rabo da zaka samu sadaka ko da ka samu iya sujada je ko iya tahiyya to nan baka san abin da ubangiji zai baka ba ka sani ne ai da sallan da yake akwai masu takawa suka fi yawa to an fi sa ran dada akan kai wanda zaka kai kadai sadaka shi ba wannan abu zaka wannan sujadan da kai ko tahiyyan da kai ba zai ba zai wato fa da kasa banza ba wannan shi da fatawa na Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga cikin manyan malamai na Kufa yana cewa shi ma idan aka sami mutum ya samu ruku'i a sallar Juma'a to ya samu Juma'a idan bai samu ruku'i wanda bai samu Juma'a ba wannan shi ne fatawa na Abdullah ibn Mubarak wannan shi ne fatawa na Muhammad ibn Idris al-Shafi'i wannan shi ne fatawa na Imam Ahmad ibn Hanbal shi ne kuma fatawa na Imam Ishaq ibn Rawiya kamar yadda Imam Tirmidhi yake yake cewa daga wajen su akwai hadisi da Ibn Abi Shaybah ke rawaitowa da sanadi tabbatacce daga Abu Hurairah abu hurairah yake cewa duk wanda ya riski juma'a ya riski wato raka'a daga cikin juma'a wato sai ya riski ruku'i to ya kawo wata wata raka'a din wannan ma'anar da ke kawowa ya kawo wata raka'a din ya samu juma'a kenan amma idan bai sami in bai sami wato ruku'i ba to ya raka'a hudu wato sai ya raka'a hudu a zahar kenan wannan ya tabbata daga cikin maganan daga maganan wato Abu Hurairah amma Imam Nasa'i yana rawaitowa da sanadi jayyid daga daga Abdullahi ibn Umar wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Nasir Albani ya saha wannan hadisi saboda in ka duba zahirin isnadin isnadin ya inganta zahirin isnadin ya inganta sai dai da yawa malamai sun yi magana kan wannan hadisi suna cewa akwai kuskure a cikin sa Imam Abu Hatim Ar-Razi yana cewa hadha khata'ul matn wal isnad yace kuskure ne shi isnadin ba na hadisin bane shi kuma matanin ba na ba an yi an samu kuskure saboda aka ce kuskure kuskure kawai sai da kai magana Sheikh Nasir Albani da ya saha hashi ba zai zama an an sallama masa ba amma imamu turmidi ne tashi sai ruwaito daga abu huraira shi ma ne kaga an ruwaito daga maganar abu huraira kuma ana ruwaitowa daga abu huraira ce maza Allah ya faɗa amma imamu turmidi sai ya ce hasanu sahih ya inganta shi to idan ya inganta shi kenan kuma bai inganta ba to fatawa da yawa daga cikin malamai ne amma kuma zai iya zama ya inganta ya zama abu huraira yana faɗa daga cikin fatawansa kuma ya faɗa daga cikin abin da ya ji daga manzon Allah kuma wannan shine abin da yawa aka farwaitowa daga daga magabata magabata da yawa sun tafi akan cewa idan mutum ya sami ruku'i a raka'a ta biyu na juma'a to ya samu juma'a idan kuma ya sami mafi karancin abinda wato sujada ko kuma tahiyya to bai samu juma'a ba zai zo da raka'a guda hudu a matsayin azhar insha Allah ta'ala wannan shine wato abinda ya kamata mu mu tambayi akan shi sai a cikin hadisi ma yake cewa an sahal ibn sa'ad as-sa'idi hadisi daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi wanda daya daga cikin kanin sahabbai da suka rayu lokacin manzo Allah lokacin manzo Allah ya rasu bai wuce shekara 15 ba kuma ya daga cikin sahabbai da Allah ta'ala ya musu tsawon tsawancin rai a daga cikin sahabbai da suka shine karshen sahabbai a mutuwa a Madina ina tsammani ya rasu shekara 91 bayan hijira shekara biyu kawai kama hari Imam Malik Imam Malik shi atba'u tabi'ina ne shi tabi'u tabi'ina ne amma sa da bin sa'id sa'id ya rasu shiga 91 bayan hijira kamar yadda Anas bin Malik Anas bin Malik na'am ya rasu shigo a Basra shine kashin daga cikin sahabbai da ya rasu a Basra wannan duk sa da cikin karin sahabbai wanda Allah ta'ala ya ba su rayuwa yace anna rijalan cewa wasu mutane tamarau fi minbari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun yi musu da juna gami da minbarin manzon Allah wai meye shi min ayi urin huwa daga wani katako aka shi daga wani ice aka yi shi wato magana ne aka yi ake na ilimi sai wani aka fara sa'in sace wato ma shi mamar da matsala yake hudu ba a kansa na juma'a to da me aka yi shi faƙala sahal to sa aka rumtu ba aka je wajen sahal sai shi ya sani sai sahal ya ce min ƙarfa in gaba daga wata bishiya ce ta ƙarfa ƙarfa ɗin kuma an saro ta ne daga algaba bishiyayi inda yake akwai bishiyoyi a wajen kamar daudi haka a madina to ana aka je aka sassako wannan wannan abin da aka zo aka yi manzo Allah wannan wato mumbarin da shi lamazan al-farfa shine al-aql da aka fara Qur'ani Qur'ani akwai inda Allah ta'ala yake yake bada labarin saba mutanen saba yace wa badallahu bi jannatayn jannatayn dawata uqlin khamqin wa akl akl da yawa malaman mu na gida su suna fassara shi da ko giginya ko kuma goruba wataƙila saboda bushen ya yi kama da bushen goruba ko giginya amma dai idan karuwa za ka akwai ɗan bambanci na yi ta daga cikin malamai na akwai wanda na tambaye su amma su ma sun yi karatu a can madina ko suna da wani masaniya kan wannan to amsar bai dawo ba har zuwa wanda lokaci tun na banta tun kafin azumi ma tambaya amma dai amsar bai dawo ba to wataƙila insha Allah idan Allah ta'ala ya sanya zan ƙara dai za mu yi majalisi da aka dai a wannan watan insha Allah zan dai ƙara bibiya in ji wai shi ƙarfa na larabawa ya yake ne amma dai gaskiya idan ka duba hotonsa in ka duba hotonsa ka ya dan bambanta da goruban mu da gidiyan mu ba ya dan bambanta to amma dai mu dai gaskiya abin da muke fasarawa kenan ba mu na gida za ga an zo wajen ƙarfa ko al'aql abin da suke fasarawa kenan ko a ce goruba ko a ce gidiya kokarin dai matso da nisa ta zo kusa yake cewa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama alaihi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan wannan munbari fa kabbara sai ya kabbara wa kabbara nasa nasu wara'ahu sai mutane su ma suka kabbara wato an kabbata sallar juma'a ce wa huwa ala al-minbar mazala yana kan munbari yana can sama yana sallah thumma raka'a sannan sai manzon Allah ya yi ruku'i akan akan munbarin da fa nazala al-qahqara da ya tashi ne sallar ya dago daga ruku'i zai yi sujada sai ya dawo da baya da baya shine qahqara da baya da baya haka a hankali hankali maza da ya sai dawo hatta sajada sai da ya sujada fi aslil minbar a wato kasan wannan minbari din anan ya sujada sallallahu alaihi wasallam bayan ya dago daga sujada kuma kun ma'ada sannan ya ƙara komawa kan wannan minbari din hatta faraga min akhir salati har sai da manzo Allah ya ci gaba da sallah haka akan minbari baki daya amma zai sujada sai sako kasa har sai da idan da sallar sa thumma aqbala ala an-nas manzo bayan ya gama kuma sai ya juya wurin mutane fa qala sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna ma sana'tu hadha la yi haka nan da ko gani na sallar nan da ya sama li ta'tammu bi saboda ku koyi da ni wa li ta'lamu salati saboda kuma ku koyi yaya nake sallah ka duba ga manzo Allah sallah fa sai an koya ba mutane saboda haka mutum ba zai yi sallah yadda yake so ba wa fi lafzin aw lafzin hadisin fa salla sai manzo Allah yayi sallah wa huwa alaiha yana kan wannan minbari din thumma kabbara alaiha kuma anan kan minbarin ya kabbara thumma raka'a sannan kuma akan minbarin ya ruku'i wa huwa alaiha yana dai kan minbari thumma nazala alqahqara da zai sujada kuma sai dawo da baya da baya da baya da baya sai sujada wato kaga sujada manzo Allah sai akan wannan minbari din wannan mummari shi ne ake kira mummarin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam asali da mazan Allah yana yin wato hutuba ne akan wani kututtire yana yin hutuba ne akan wani kututtire daga baya sai wata mata ta zo wurin mazan Allah take ce masa ina da wani bawa ka ya iya wato najjar ne kafinta ne ya iya wato hada mumbari idan kana so in je in ce masa ya hada maka mumbari mazan Allah ya ce to babu laifi to sai aka ce aka yi mazan Allah mumbari mai matakala uku mun bari aka matsala mai matakala uku matsala bayan an ga mun bari sai ya zo ya dare aka mun bari ya fara kutuba kawai sai aka ji kawai shi wannan kututur ya fara kuka kuma kuka sosai ana kutuba to abu abu ya kiwa saboda aka matsala sai da ya sauko da ya sauko sai aka ji sai matsala ya je yana yana lashin wannan kututuran masu roto hadisi suke cewa aka jiba kututura ne da kazan ana alallashin yaro yana ajiyar zuciya sai aka jiba na kututura yana shi ma yana wani ajiyar zuciya din alamar cewa wato ya shi ne mai shi ne yake cewa wa hanna ka ba hannal habibu da wasu ne ai wato kaga a kututura ka jibin da fa yake bijan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wai kawai an ji an canza shi dan abin da yake samu na martaba matsala ya hau kansa to bai samu bai ga ana nema a raba shi da manzo Allah sai ya zama yana kuka to sai manzo Allah daga baya ce to a zo ku tattara a zo da shi sai a sa wannan wannan mumbarin kaga dai mumbarin shi ma ya amfana shi ma manzo Allah ya amfana kaga ashe manzo Allah ya zama inantan manzo Allah manzo Allah yana idan inda kake to wannan wato falala ce da babu kamanta falala ce da babu kamanta balle kuma a ce ma kana bin sunnan sa balle a ce kana bin shi sau da kafa sai yanda yace zaka yi to wannan ba karamin falala ce da zaka samu wajen ubangiji ba ka duba ka gani dai yadda yanda wannan labarin wannan kututire ne ma kututire ne wanda shi shi in wa mizanin da zaka ce ba bai da rai amma kaga ashe yana da rai kana ka shi ta malami ke cewa ba komai na zaka zaka ga kai a mizanin ka bai da rai ba shi a wajen ubangiji bai da rai kaga kuturan da zaka ka bai da rai kawai hawa ake yi a hawa a tima a sauka amma shi da yake ya san dadin da yake ji kawai sai fara kuka mazala bai haukan shi ba Allah ya damu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai wato sai manzon Allah daga baya yaje ya riga yin wannan khutba a wannan munbari din muna da lokaci kuku bi kawai to akwai fawaid a hadisin ina ganin babu dai za mu yi tsayawa a nan sai mu daga cikin manyan manyan fa'idoji dai na hadisin akwai maganan matakala uku matakala uku na na wannan na mumbari wannan wajibi ne koko a a wato idan mutum ya saba ya hudu wai biyar yayi bid'a akwai malamai da suke fahimtar wannan fahimta suna cewa su sai da tsaya a matakala uku to amma in an lura ita wannan matar cewa ta tana da wani wani najjari wani wato kafinta in kana so zai je maka shi kuma aka samu sai je guda uku nan watakila da ya yi hudu mazala zai yadda da ya yi biyar ta gaba wani ya bashi ba shi ne dai ya ga akwai maslaha ne haka sau haka idan yanzu mun sami wato abin bari sai na ce ni amin matakala uku saboda ina son in koyi da mazan Allah to wannan Allah ta'ala ba zai wato lalata maka aikinka ba za ka samu ladan sunna amma karka ce wani wajen ya saba ma wannan kuma ya bi da'a saboda shi ta wannan ba ita ce asalin sunnan ba kai dai da kai mishi akan haka to kai sunna kamar rawanin manzo Allah ne rawanin manzo Allah ba dole bane sai kai irin nasa amma yanzu idan nace ni yanzu ba zan yi rawani irin manzon Allah ne nashi ina da ladan bin sunna amma idan wani ya ki bai yi irin wani bai wata irin wata kuma irin wani rawanin kuma kaka ce shi waye bid'a ba bid'a bane yayi saboda haka ya kawata a rika fahimtar wannan akwai abubuwan da yake idan kai kai sunna amma kuma idan baka yi ba za a ce kuma kai bid'a ba saboda idan mutum ya zama ya yi matakala uku hudu ko biyar babu laifi amma in ya daya kan uku ma to da yawa dai malamai suna cewa wannan ya fi masa ma daidai kuma ya fi kusa nan da nan ka sauka nan da nan ka hau ya fi daidai sai dai abinda malamai ke cewa kuma shine suna karanta yin mumbari ya zama mumbari mai doran nan sosai ya zama can sama ake gani akwai wasu gari wasu garuwa in kaje za ka can sama ake hango shi sai kayi da gaske wani mumbari kuma zai ga an yi shi mai tsawo sai ga wai an mushi wani an mushi wani kirji haka sai ga kusan ya keta sahu baki da sai ga duk yaran ba sahu shi ma wannan malamai suka ce ba daidai bane mun bari a yi shi ne daidai ruwa daidai zaki wanda dai za a hau tap tap tap an hau an yi kudu ba tap tap an sauko insha Allah akwai ragowar fa'idoji na wannan hadisi idan muka zo insha Allah za mu ci gaba da shi abinda muka taji da Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعليكم السلام نعم نعم shi da muka ce ubangiji ba zai ta mashi wannan ladan ba hatta ta yi an ka samun wannan ladan cewa ka halarto wannan jami'in akwai ladansa kuma mutum bai sani ba kowa shi ne ma rabansa a wani rana sai ka mutum ya kokari kada ce wai kawai da yaji kawai ana tayya kawai ya tsaki ya tafi abinsa wataƙila ya maka ya haramta maka wani lana babba ba ya je mazala yana cewa wai idza uqimatu salatu fala ta'tuha wa antum tas'amu wa atuha wa alaykum as-sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu idan aka tsaya da sallah kar ku zo a gurguje a gurguje kuna ta haki kuna ganin kamar ba za ku samu ba abin da ku samu ku sallata ko ta iya ne kuwa ko ta iya ce ku samu ubangiji ba zai tozata muku ba ubangiji wato yana tozata aiki ne bai tozatawa ko ta iya ka samu ma sai mene babu wani matsala akan wannan insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
na ok magana cewa na eh firi hudu ba muke cewa haka gaskiya ne gaskiya ne eh haka ko wani da ya sake wani karatu ne waya da wata hujja ce? eh wato abinda muke cewa shi kuri kutuba ko mutum ce zai wani darasi shi akwai hadisi da mazala ya hana a tahallu qabla salatul juma'a wannan mazala ya hana kuma hadisi ne tabbatacce wasu suna cewa wai ai a saboda wannan saboda wai ka a raba sahu ko ai kaza ko ka ai kaza su kawo wasu illoli daban-daban ko su kawo wani asali na abu huraira muka ce duwannan ba hujja bane ba hujja bane dan mutum ce kawai zai yi khutba maza Allah ya riga ya zo ya hana wannan aiki na abu huraira wancan kuma aiki wannan kuma aiki na maza magana ce ta maza Allah magana musahari kuma ba zai zama ta zama an karfafa ta akan magana maza Allah ba sarka magana maza Allah ita ce abin abar bi sai dai akwai bukatar yin haka amma an babu gaskiya wannan ba daidai ne ba kuma ya bi dace da ba dace da sunna ba wannan shine abin da muka faɗa ba sani ko amsa ta fito fili cewa suna yi akwai tabbas ana yi za ka ga ko rajin gobe ba ranar next week ma za ka gani sati mai zuwa ma za ka gani za ka ga wasan salata suna yi to amma dai wannan kundin kashi ne ba wani abu ba hulba ne kawai ake yi za a tsaya mutar zikirinmu mutar sauran addu'o'inmu mutar kafin ƙur'aninmu da hausa wannan ya halatta ba dole bane sai kawai yanzu in yi hulba da larabci ya halatta daga farko har ƙarshe in da hausa ba saboda makasuri shine wanda suke gefe na san me nake cewa kuma Allah ta'ala ya aiko ya saka mana Qur'ani Qur'ani na kowa da kowa ne ba Qur'ani larabawa ba yanzu idan na zo na ce na dinga yin larabci wa zai san me nake me nake faɗa a masallacin da muke zuwa ta kaka da kakanni za ga da an zo kan gaban tashi mun sani ba mun sani ana cikin jadi abu da an zo kan gaban tashi to za mu tashi saboda saboda ya haddace shi kullum abu da yake kenan Allah ta'ala ya taimaka abin da ya tabbata a sunna na gada da ai abin da ya tabbata a sunna shine shi maza Allah in zai yi ya rusu kadamaihi yana haɗe wato kafafuwansa ne wannan shine ya tabbata a hadisi in za ku tuna shi makanta a cikin salatin nabi in zai sujada to yana haɗewa ne wasu malamai suna cewa ya buɗe to amma dai kamar da dai muka sani mu yayin da suna tabbata mu kuma ba mu tsaya muna koyon wani eh sunna dai shine da a hade din ba wasu daga cikin akwai wurare na wasu daga cikin ayyukan mazahib suna ganin za a iya budewa din ko abin da ya kamata wannan amma dai wannan sunne ita ce sunna an aje addu'a wasu salatin nabi za a ga cikakken karin bayani akan wannan insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi dan abu ana ga wani guri ba da ya ci kuma daidai suke yi wani kamar a maka za a ga masallacin bin ladin ba nisa da harin haka ya kuma kowa da juma suna suna juma a ga wannan iya daga cikin ya ce bin lafi hawa da cikin bin lafi kawai cikin kaga wani ai wani diya daga cikin bidoyin karshen zamani wanda sai dai a haƙura idan idan jama'a sun yawa wanda ya sanya har sauran ahal halli wal aqd masu hannu da shi sun ga alama za su iya yi to shikenan amma dai wato akwai razani kan wannan gaskiya sunna wacce take ta ci gaba tun daga lokacin ma'aiki har zuwa bayan shi khalifofinsa sun wato ba su bari ana ana yin salatin juma'a barkatai ba gaskiya ba su bari ba in kana so ko musallam da abin da abin shaiba mutum ya duba ya gani da shi tafai ma na fiƙi ya je duba al-ma'una na al-qadi abdul wahab malikiya ne ya je duba al-mudawwana ya dai ga abubuwan da malamai ke faɗa kan wallan sallatai saboda haka diya yayin da ya zama akwai ƙarancin sallatan to ko sabani ake da shi to an kawo solution kuma a magance shi amma ya zama kowa ya je yana can saboda haka sai a samu wani ma ya zama isolated ya zama shi ba tun da ya faro tun daga islamiyansa na gidansu ya je na irin gidansu ya je na ra'ayin gidansu ya je har ya gama har ya zama miyan malami kuma aka bashi wata kujera ya zauna bai taba zuwa ya rasa ka ba sau da kan zai zai zama ya ta yada bido bida a sakai kana ta yada sunan ka ba ku haduwa ba da juna to ya za a san gaskiya sai ka zo a zauna cuɗayen cuɗaye kamar sai mene ba ba wani abu ne in kuma za a rigima shi kenan a raba a dalili amma dai kai zama an raba shi babu dalili zama mun zama wato aikin mu kenan zai ga kawai da kajima baka bona wata hanya ba kada bi sai ga ana dawowa wai aka yi a juma'a ake yi wannan kuma wannan kuma addini ne to kajibo kajibo to wallahi tallahi karfi wannan abu wallahi ba suna bace wallahi ba suna bace suna shine ku tashi ku tattace ku tafi ku tattace ku tafi yara sun fi samun garsake yanzu ko ce juma'a za ku yi shi a nan duk wannan yaran da suke zuwa kawai su ta abubuwan su ba shi kin ta ba armashin ta an dauke ta ba da bayan mai rage a yi wa amfan ba amma kawai daga kwan gida kawai kawai shi ya ji an fara kamar bari ya shigo to an yi san mai fita abin shi ba daidai ba assalamu alaikum warahmatullahi